لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau a sabar daren lahadi talatin ga watan rabi'a min akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira na wa'adin salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna cikin kitabul hajji muna cikin kuma babu fatkul hajji ila al'umra inda muka zai a yanki mai lamba ta dubu ɗari biyu da arba'in da bakwai za mu ta yi yanki mai lamba ta ɗari biyu da arba'in da takwas mun kuma zai a darasi na saba'in da uku za mu ta yi darasi na saba'in da hudu a wannan misali mai albarka na amdatul asa na babban malami الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عند مالك الحديث الثاني والأربعون بعد المئتين حديث الذي يجد أربعين لا شطر أنا عائشة رضي الله عنها أنكر ولدها عائشة أن لا شارع مكيدة قالت تشي حاجتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذه aikin hajjin da annabi ya yi do daya daya guda daya kuma raji ya yi guda hudu ko biyar amma aikin hajji annabi sai ya yi so da haka mun yi aikin hajji tare da annabi alaihi salatu wassalam ba hafna yawman nahl sai muka gangaro ranar wato sallah ranar sallah babba wannan wato alibada din shi ne abin da ake kira wato tawafu da ibada suna kiran ta da sunaye daban-daban ko a ce tawafu ziyara ko tawafu fardi ko tawafu rukun duk suna fara saboda Allah ya ce sun mali ya kabu ta fasahu wal yuhunu durum wal yatawafu bil bayt al atiq saboda haka babu wani tawafi da ake cincirundu a tara jama'a irin tawafu da ibada dalilin shi duk sauran dawabi da za a kaga wato mutane suna yi ne a bisa lokacin da suka samu dama amma wannan a lokaci guda ake yin sa duk wanda ya je aikin hajji gaba ɗaya gangarowa ake a ta wadda wafu ne fata to yi da ake faɗan cewa ba da wafin da yake ɗaukan cincirin da jama'a a lokaci guda irin da wafu ne fata to sai mun gangaro ranar sallah babba sahabat tafiya ana wannan yanayin jina na tafiya ta fara al'ada jinin al'ada ya zo mata fara da nabi sallallahu alaihi wa sallam min ma yuridu rajul min ahli sai annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi yana fati irin abin da mutum yake nufata daga iyalinsa fa kuntu ya rasulullah sai yake ya ba Allah jina na Aisha da ta ga cewa annabi alaihi salatu wasallam yana buƙatar matarsa sai ita kuma tana tare da annabi sai cewa ta inna a'i ya rasulullah ya al'ada ce ta ga mata kale ta yi a hali ta tunahi tana nufin za ta zaunar da mu a nan kenan zaunar da mu za ta yi domin in tana al'ada kun ga ita ba ita ne wannan tsawafin ibada da za a yi domin ba a tsawafi ana al'ada shi kaɗai ne wata ba za ta yi ba ba zancen tsawa amma duk aikin haji komai za ta yi da ake magana da ake abubuwa sun tsaya daidai inda travel agent yanzu da zai da ya tafi da gungun jama'a aikin haji ya tafi da su daidai ɗaya guda ɗaya a cikin al'ada ta kama ta a ka'ida ta musulunci sai an jira ta amma ka yi jira da agent yanzu a ruwanka wanda aka sa za a dawo kawai dawowa za a yi ba za a jira ki ba shi za wasu ke ta neman fatawa su sha magani na ya tsayin musu da al'ada amma ka'ida sai an jira ta to an hadi ta jirayi annabi ya ce yanzu zaunar da mu za ta kenan za ta tsare mu a nan kanu ya rasulullah shi ta bai ce ya ma shi Allah inna qada afadat yawman nahl to Allah ya taimaka mata da ya tayi tawafin ifada din da sauran sallah saboda haka dan yanzu al'ada ta zo ba za ta zaunar da mutane ba bala sai annabi ya ce to ukhruju duk fita tunda ba za ta je ba za a jira ba a fita ku fita wa fi lafzin a wani lafazin kalin nabi sallallahu alaihi wa sallam a wani lafazin da aka ji ayi al'ada take ce ce akara halqa akara halqa wannan kalmar wato idan gundarin kalmar za a ji akara shi kar Allah ya sake hauji har ga Allah ya sa gashi shi ya zube amma ba ma'anar da ake nufi da akan na na tafiya ba ka ake nufi ba abin da take nufi shine akara har gashi abin da yanzu zaki mana kenan ba aka fassara shi akan wannan ma'anar da ta asali ba abin da yake nufi shine yanzu abin da zaki mana kenan kamar katalakan lani wani lokacin da aka ganta ruwa ba ta nufa Allah ya tsine ko wai laka ko wannan garba da ake faɗa kai kai kanka ba ita ma da ya ga wa sai yake wai laka kai da Allah haka na zakara me yake da mun ka in sahabi ne ya ga wa sahabi dan uwansa kalma ce idan idan ya burge shi sai ya sake ta kamar da a hausa yanzu in mutum ya burge ka abokin ka ce ke yiwa ne ai ka ga wannan ba kana nufin ke ke ta yawa to kamar haka ne shi ma akara halka saboda haka yanzu abin da zaki mana kenan ana ba yawman nahar ke ce kai da wabi ranar sallah babba kai rawabin da yake kowane rawabi daukan jama'a kila ya ga na mu ɗaliban firi yake ku da fita kawai shi da biyu wato a daji a ce tunda an riga an yi da wasu komai ya cika ne Dike wani hari, ana asara sahaba wato hadisa alal haji ma annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan sahabbai suna kwaɗayin yin aikin haji tare da annabi alaihi salatu wasallam na biyu luzumu tawaful ibada lil jami' wajibi ne a yi tawaful ibada ga dukkan wanda ya biya kin haji dole ne na uku jawabin juma ba da tahallul ya halatta mutum ya tafi da iyalin sa tare da ita bayan ta riga ta sauke aikin haji shine a tahallul kubra kenan وذلك بالديار أعمال يوم النار باي أن قبع أيوكا من رانا سلا رانا سلا وفا أيوكا نوع جيه هدو jiba ko bayan yi jiba mai na biyu sai a zo a yanka sannan sai a zo a yi haji sannan a dawa kuri fada wai na abubuwan guda hudu su ake yi wanda kuma ba zai kammala a ranar ba sai guda biyu ya gaji da yawa amma an da gudu duka yi a ranar duka yi to da za ka yi wayannan guda hudun ka ga wace ne ni sallah ai zaka zo kai jiba na je kan karami da da na tsakiya da babba misali saboda haka wace gari ma haka wace gari annabi kwana uku ne duka da Allah yake fa man ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhara to annabi duke duk inda kaga an bada zabi to an kai kaza daidai ne kai to annabi duka ne ke sunna shi ne kai ma kai hakuri kai duka domin ka dace da wato irin falalar da albarka da ake samu saboda haka kaga wace gari daga nan mutum zai ta hannun da zai sa kayansa na gida wace gari ya zo ya jeji jikan na farko da na biyu da na uku a jere wanda ranar sallah na karshe jamratul aqaba can gaba na karshe jeji ba da duwatsun da guda bakwai amma wace gari da wace gari da wace gari duka ukun zai jera zuwa zuwa gidan da ɗaya zai diba ya amfani da su to a wace garin da zaka zo kai diba an kaje da iyalin ka ya halatta ka tare da iyalin ka to shi ne domin kai a ta halin kowara ranar sallah ka gama shi ne abin da malami yake magana sana'an al-haiza la tatubu hatta tadawura min haiziha ni al'ada ba ta yin dawafi har sai ta gama al'ada yasa wasu matan musamman namu na nan cikin jan magani domin ɗaya da ɗinki ba zai jira shi ba ruwan su shi kawai zai ce Allah Allah yake ki fito ya ƙara kawo su ba ruwan sa yawwa sannan na shida su kudu tawaful wada alal hajj sawabin ban kwana ya sauka ga mai al'ada domin shi dama malamai tattauna su kai sabani ce a kai wasu ce misali ne ba dole bane sawabin ban kwana da ake ta magana cewa idan mutum ya ji sawabin ban kwana ya dawo kuma sai zai albe sai zai wuce abinci kaga bai yi sawabin da ba kaga ya ce ya ko a ce in ka dawo ba abin da za ka yi sai ka biya ya kai duk wanda ya je ya dawo zai tsaya albar to dawabu albar ce ba dawabu wada ba an fito kawai ga mutum da ya dawo kawai ya wuce ya gama komai ya kulle daga kawai tafiya ne in ma an samu tangarda a hanya wannan daban cewa direba ya tsaya a hanya har aka kwana to ake in kai dawabun ban kwana kawai shi ke nan ka ka rabu da baka sai kuma wani jiba sai ma da yake kuma na bakwai annuba za'u kal ha'id bi hadha al hukm masu jinin biki hukuncin su ɗaya da masu al'ada wanda take da jinin haihuwa na goma na takwas la yalzamu fidyati liman lam yaqut thawab al wada ba wani fansa ba wata tara ga wanda bai tsawa gumban kwana ba ba komai don mutabi نجرى أن الرفقة لا بد له من انتظار رفقائهم كذلك أنا يريد أن تقول سوء إن قلوب كتبي باب مقواتي كل جرى wanda kuka tafi da su kowa ce ta gama abin da lafiya ta mutane wannan ana magana ga yadda aka ba musulunci karfi ke na goma a tahlil sani yadda bawo bi da yawan ma'azurat a can jima'a kuma mutum yayi tahlil ne biyu ba na farko kawai ba ya halaka yana halaka maka abin da aka haramta maka shi ne ga da tarihi wada ul haid am na'am haramun ne a tarihin al'ada na jari wujubu ilamu man arada wannan zaka rika ganin ta kamar da a kauye cewa mace tana al'ada ba ba aikin hajji ba a nune ta yanzu ba ta da yawa complaint ce a kan wannan matsala ana karantarwa a gumi amma da yawa maza akwai mazan da wai su sun fi jin daɗin saduwa da iyalin su bayan suna al'ada duk mai karantarwa yana haɗuwa da wannan ƙalubalen da yawa wasu kuma amma bokayen su ne suke ba su matsafa ne sai a ba su nake cewa duk wannan halin da ake ciki shi zan kai wa zaka bada ba inda kai kai jira in dai kana jima'i da matarka da al'ada to da ba harka ce kan yi tsaki sai an yi tsaki Allah ya sai ma da yake na sha biyu wujubu irdani man arada an yafa'ala shay'an muharriman jahilan bi kama akhbarat Aisha Aisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna atafiyata haida wajibi ne a sanar da wanda ya yi bin wato ya aikata wani abu da wanda take cikin ihrami in shi bai sani ba kamar yadda na ya ta sanar da Annabi alaihi salatu wasallam akan sai annawa nana tafiya na sha uku jawazi da ikbari amma ya sha ayi min wurin maslaha ya halatta ka ba da labarin abin da abu ne na kunya ba saboda wata maslaha kaga wannan al'amari da na kunya amma ka fito da shi saboda maslaha inda ba fada ba matan mu ba ba za su san hukuncin ba to da ma na na ta kai bayani cewa ga abin da yake faruwa sannan na sha hudu ita ya malu alfazu da kinaya kinaya karka amfani da lafazai na na koyewa na kunya amma yasa ya minu badala min tafsir dangane da abin da yake na kunya ne mai hukun kafto da shi karara an bayyana da gogo shine ba wani zai ji saduwa aure tana al'ada da yau bane faɗi kalmomin gaɗa gaɗan gaɗan to sai uri wannan shi aka san aka san wato musulmi ne tarbiyya ne na sha biyar hutun da ayyukan da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hari yadda annabi yake kulawa da iyalansa a halin tafiya da zaman gida na sha shida almaratu la tusafiru biduni ma'ram aw zawji da iyalanka wata tayi tafiya ba tare da mijinta ko wani muharrami ba sannan na sha bakwai amirul hajji wa ra'isul furqa wa nawi ya yin baji alaihi intizaru man hadat ya kamata amirul hajji ya jira wanda ta duk wanda take al'ada a jira ta har sai ta gama domin din da ka taho tare da ita a koma da ita ko shugaban tawaga الحديث التاسع والأربعون بعد المئتين حديث الذي في الأربعين ذكرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس الله يقال مسي يدايك أمير الناس أو هو الجمد الذين سعبي أن يكون آخر عادين بالبيت ya kasance ƙarshen aikinka a aikin umara ko hajji ya zama shi ne a ɗakin Allah aikin da za ku na ƙarshe in mutum ya je aikin haji ko umara to ya zanto da ɗakin Allah kai na ƙarshen shi ne malamai suka ce da mutum da ya dawa bul wada'i kafin ya baro buro kuma sai za a yi sallar isha ya za a yi zai kai amma da garin da ya zafi kawai ya ce ba a so